ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga ashirin da biyu ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma yau za mu ci gaba a kan aya faɗan allah tabaraka wa ta'ala wanda yake cewa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
Allah madaukakin sarki ya ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi kamar yanda Allah madaukakin sarki ya fito ka min baitika daga gidanka bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan min al mu'minina wasu jama'a daga cikin mu'minai lakarihun suna kin haka din yujadilunaka fil haqqi suna yin jayayya da kai a cikin sha'ani na gaskiya ba'da ma tabayyan bayan gaskiyar ta bayyana ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun kamar ana kora su zuwa ga mutuwa gashi suna gani kiri-kiri kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi kamar yanda wannan ka kafin tashbihi ce inna ce zaidun kalkamar zaidu yana da kama da wata kinan zaidu shi ne mushabba walkamar shi ne mushabbahun bin walkafu shi ne adatun tashbihi wa wajibin tashbihi shine haske wannan shine ka'idodi na ɓangaren ilmul bayan a wajen ɓangaren malaka to yanzu lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ce kama akhrajaka rabbuka kaf din nan harfi jam'i kafir tashbihi yana daga cikin ababe wanda ke sa suna ya zama majrur to duk in ka ga harafin jarra da abin da ya shige shi to yana da abin da ta'allaka bihi la budda lil jari min at ta'alluqi duk in ka ga jar wal majrur dole akwai abin da ya rataye da shi bil fi'li aw ma'anahu nahwa al murtaqi ko dai ya zama da fi'li ne ko ismul fa'il ne dole jar da majrur sai ka samu abin da ya rataye da shi to yanzu wannan da aka ce kama akhrajaka rabbuka menene ya zamo yayi kama da fitar da Allah da yayi fitarwa wanda Allah yayi ga manzon shi ita aya tana cewa kamar yanda akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi kamar yadda Allah ya fito da kai daga gidanka bil haqqi da gaskiya menene ake kamantawa da fiddo annabi sallallahu alaihi wa sallama daga gida a baya mun yi bayanin tambayar su da suke anil anfal Allah yace yas'alunaka anil anfal qul anfal lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين kenan na farko suka ce yana da alaka da abin da ke bayani ai annabi yadda kaga sha'ani na rahima sun nemi cewa wannan su ce nasu ne wannan su ce su suka cancanta yanda ka zartan masu da lamari cewa wannan amfani lillahi war rasul tare da basu ji daɗi ba ka zartan masu da haka nan to haka yanda haka nan ya kasance kamar yanda Allah ya fiddo ka ne daga gidanka su ma ba su so a wannan lokacin kuma Allah ya zartar da hakan kenan al'amari ne yana da alaka da ganima wasu suka ce a'a jayayya da suka rinka yi da kai wajen ɓangaren ganima to wannan jayayya tana daidai da lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fiddo ka daga gida shi ma lokacin ba so suke ba kenan wannan jayayya da suke da kai haka nan ne ko kuma lokacin da Allah ya ce qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin kenan da Allah ya ce fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku tsoraci Allah ku gyara tsakaninku suka ce to shike da alaka da kama akhrajaka rabbuka dinnan kenan ku gyara tsakaninku gyara tsakanin nan naku shine alkhairi ko da wasu mutane ba su san haka ɗin kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakadibun kenan sai zan yana da alaka da wannan wajen fa aslihu zata bainakum kenan shine yake da alaka da shi wasu suka ce yana da alaƙa da ula'ika humul mu'minu na haƙƙan da Allah ya zana mominai waɗanda idan zukiran babu wajilat ƙulubuhu wa idan tuliyat alaihim ayatuhu zadatun imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yu'minuna bil ghaibi wa alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ula'ika humul mu'minuna haqqan kenan wannan su ne mominai haƙan da gaske to sai zama yana da alaƙa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi kenan su ne mominai na gaske kamar yadda Allah ya fito da kai daga gidanka bil haqqi kuma da gaske ne suka ce yana da alaƙa wannan yana da alaƙa da wancan wasu suka ce a yana da alaƙa bi yujadilunaka yujadilu laka fil haqqi suna jayayya da kai wannan wanda ya gabata din kenan yanda suke jayayya da kai saboda ba su san abin da ya faru haka kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fiddo ka daga gidanka da gaskiya wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun wasu daga cikin mu'minai ba su san haka to wannan jayayyan ma da suke yi kama haka take wasu suka ce a'a alkaf din nan ma'anar shi rantsuwa ne kaman a ce wallazi akhrajaka min baitika bil haqqi to wasu malaman lugha sun yi inkarin a ce wannan rantsuwa ce wannan dai kaf da kuke gani kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun ya wahalar da malaman lugha da yawa menene ake kamantawa da menene abu hayyan al-andalusi sahibu al-bahr al-muhit ya nakalto maganganu sha biyar na malamai akan wannan kaf din da me take dagantuwa baya ko gaba ya zo da su ya yi bayani mai tsawo a cikin littafin shi al-bahr al-muhit كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون wannan aya tana magana ne akan waƙatun badar yaƙin badar yaƙi ne wanda aka yi shi hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana biyu biyu ga hijira aka yi yaƙin badar yaƙin badar ya faru ne lokacin da annabi ya yi mafarkin Allah ya ba su ɗayan gungu na larabawa guda biyu ƙuraishawa akwai gungun matafiya wanda abu sufiyan yake jagoranta akwai gungun mayaka wanda abu jahalin yake jagoranta daga baya gungun matafiya su annabi ya tunkara a wannan lokaci abu sufiyan yana ɗauke da dukiyar larabawa kuma ta inda zai biya wuce kusan madina ne mun san annabi sallallahu alaihi wasallam an rabo shi da gidan shi an kwace masu ababen da suke da shi wasu daga cikin sahabban shi zai zamo sun tara kuɗi nasu na kansu sun tara kuɗi nasu na kansu in suka je fita madina in suka zo fita daga makka zuwa madina kafirai su ce ba su san wannan ba ai kalarta ka zo mamu don haka duk kuɗin nan sai ka aje su sannan ka fita daga makka haka wasu sahabbai suka rinka barin kuɗinsu wasu sun bar gidajensu wasu sun bar komi nasu suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kafirai sun zalunce su sun rabo su da gidajensu sun rabo su da kuɗinsu sun rabo su da komai to akwai ramuwa wajen larabawa wannan bai tafiya banza to tun da dai Allah ya sa yanzu muna madina muna madina kuma hanyar su ta wucewa sai sun biyo ta wajenmu kenan yanzu lokaci ya yi na murama sai annabi da ya ji cewa abu sufyan yana tafe sai ya shirya ba ma shirya rundunar aka yi ba cewa aka yi duk wani mai hali ku zo mu je kurku aka tattara mutum ɗari uku da goma sha doki ma guda biyu da kaɗai gare su ba wani shiri aka yi ba saboda matafiya wanda abu sufiyan yake tare da su mutum arba'in ne kaɗai ke tsaron wannan dukiyar kenan abu ne mai sauƙi ga mutum ɗari uku su iya cin nasara a kansu abu sufiyan daman yana tambayan labari da ya taho me ke faruwa can sai ya ji kashe-kashin cewa annabi yana da niyyar yakan shi yana da niyyar su tare wannan dukiya wanda yake tare da ita daga nan ya tura wani mutum ana ce mai bambam ya ce mashi ya je ya gaya ma ƙwarai shawa ga muhammad nan zai tare suka hanya haka aka je aka ba su labari aka ce ku kawo ɗauki ga anan za a tare dukiyarku haka abu jahalin ya tattaro waɗanda ke tare da shi kuma da shugabanni na shawa suka taso suka taho abu sufiyan ya bi ta ɓangaren teku ya wuce da ya ga ya sha ya kai wurin da lalle tabbas bayan da za a yi a ce an tare su sai ya faɗa ma su abu jahadin cewa na tsira da dukiyarmu don haka kowa ya koma shi kenan to wannan shi ne abu jahalin bai yarda da shi ba ya ce a'a sai mun je wajen badar mu yi kwanaki ana kaɗe-kaɗe ana shaye-shaye dan larabawa su san mufa ba abin wasa ba ne nan gaba ko an ce muhammad ya tare mu to zai yi shakkarkarar dukiyarmu ko ya tare mu za mu zanna mu yi kaɗe-kaɗe a yanka raƙuma mata su yi rawa a gwangwaje ko dai ba a yi yakin ba kenan an ba da tsoro to a nan aka yi haka annabi ya yi mafarki kenan akwai rindina ta matafiya su ne waɗanda na tare da abu sufiyan wanda suke 'yan kasuwa ne da kaya na shawa. kuma ya yi mafarkin cewa kenan akwai rindina ta yaƙi to allah maɗaukakin sarki zai bayyana mamu abin da ya faru a nan da yaya ne annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo wannan wuri ya rinka addu'a mutum ne guda ɗari uku sahabban annabi kenan wanda cewa aka yi kawai ku zo ku zo ba shiri suka yi ba ɗari uku da goma sha su kuma shawa da yake sai da suka shiryo daga gida adadinsu ya kai mutum dubu tare da cewa lokacin da abu sufiyan ya ba da labarin cewa sun tsira akwai wasu da suka jaye daga cikin larabawa akwai kabila ta umar sun jaye akwai kabila ta usman sun jaye suka ce su wane ne su umar ne za ku zuwa ku yaƙa wannan suka ce su usman ne za ku je ku yaƙa shugabanninku za ku zuwa ku yaƙa mu dai damar dan dukiya muka fito tun da dukiyarmu ta tsira ba ruwanmu suka koma su abu jahadin su ne suka kangare suka ce ai sai an yi suka zo badar to shi ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin 'yan mutanen da ke tare da shi abin akwai ban tsoro saboda yawan ƙuraishawa annabi sun ji wanda ke tare da annabi da shi annabin sun ji tsoron fuskantar waɗannan mayaka wanda suka tattaru gare su shine Allah ya ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fito da kai daga gidanka bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun wasu gungu daga cikin muminai lakarihuna suna kin wannan fitana yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana suna jayayya da kai a cikin sha'anin gaskiya na a fita a je a tari su waɗannan kafirai ko dai suna sanya zamana wanda za a zuwa a tara su ne gungu na 'yan kasuwa gungu na abu sufiyan wanda ke dauke da dukiya ta larabawa ba su san aje a tare su abu jahalin wanda suke dauke da makamai wanda yaki za a yi ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun kai ka ce ana tunkuda su zuwa ga mutuwa suna ganin kirikiri wannan Su wane ne wannan yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana shin sahabban annabin ne ko kuma mushrikai ne malamai suka ce mafi linjayen magana su ne sahabban annabi ne to wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun wasu jama'a daga cikin mu'minai suna kin haka kuma yujadilunaka yanzu ɗan shi'a sun samu fagar a nan ga sai su ce sahabban annabin da kuke cewa radiyallahu anhum wa radu anhu ga su suna kin yaƙi sahabban annabin da kuke cewa radiyallahu anhum ga su yujadilunaka fil haqqi ba da ma tabayyana suna jayayya da ma'aiki a cikin sha'anin gaskiya kenan daga nan adalci na sahabbai ya roshe a wajensu to wannan kuskure ne saboda wa inna fariqan min almu'minina lakarihun suna kin wannan fita din aka ce me yasa suke kin fita wajen yakin saboda karancin adadinsu mutum ɗari uku zai fuskanci mutum dubu saboda ba su da abin hawa yaƙi da wanda ke kan doki da kai wanda ke ƙasa bai zamo daidai ne ba sannan ba makamai tare da su isasshi wannan shi ne ya sa sahabban alabi ba su san fita ɗin kuma Allah ya riga ya ba da labari cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta muku yaki kuma shi yaki abin ki ne gare ku saboda yaki hanya ce ta mutuwa mutuwa kuma kowa bai san mutuwa kamar yadda Aisha radiyallahu anha tace ma annabi kulluna yakrahu al-maut dukkan mu muna kin mutuwa kenan nan mutuwa ake ki kuma kowa bai san mutuwa ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun kenan nan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kin su da zuwa yaki kamar kin su ne da mutuwa ba a aibanta mutum dan ya nuna bai san mutuwa dan haka Aisha ta nuna ma annabi kulluna yakrahu al-maut kenan nan ba abin da ya kamata a zargi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da shi sannan lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce cewa wa inna fariqan min almu'minin Allah madaukakin sarki sai da ya masu shaida da imani sannan ya ce lakarihu kai kuma wannan dan shi'a wani ne maka shaida da imani aslan mu muna ma shakka wajen imanin naka gaba daya to su kuma wannan annabi ne ya masu shaida da cewa wa inna fariqan min almu'minina lakarihun to dan haka wannan daraja ce ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama isa wannan aya da makamantanta dan suna nuna ga dai imani Allah ya masu shaida da shi sannan kuma abin da ke biyo masu na ƙin mutuwa ko magana da ma'aiki ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam su kuma sahabbai ba a ce mala'iku ba ne la ya suna Allah ma amarahum kuma ba a ce suna da halaye irin wanda suka fitar daga halaye na ɗan adam ba yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun kaman ana kora su zuwa ga mutuwa wa hum yanzurun alhali ga su suna gani kiri-kiri suna tunkarar mutuwa
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون الله أكبر
وإن يعدكم الله إحدى الطائفتين annabi ka labarta masu id ya idukumullahu ahidar ta'ifatai ne lokacin da Allah madaukakin sarki yake yi maku alkawarin ahidar ta'ifatai ne ɗayan jama'a guda biyu jama'a wanda abu sufiyan yake jagoranta da dukiya ta larabawa da jama'a wanda abu jahalin ya tado don su zo su yi yaƙi da ma'aiki Allah ya ma annabi da wanda ke tare da shi alkawarin cin nasara ga ɗayan waɗannan gungu guda biyu Allah ya ce annaha lakum cewa wannan za su zamo gare ku ne ku za ku ci ribarsu sai ya zamo wata wadduna kuna burin anna ghaira zati shaukati takunu lakum wadda take ba ta da ƙaya ta zamo ita kuka ribanta da ita in yi zama da gungu na 'yan kasuwa da gungu na mayaka wane gungu ne ke da kaya wane gungu ne wanda yake salin alin ba wahala gungun 'yan kasuwa shi ke da sauki to shi ne wata waddu na kuna gurin an na gaira zati shaukati ta kunu lakum wadda ba ta da kaya wanda ba su da makamai wanda ba za a sha wahala ba in an tarbe su kuna burin ta kunu lakum su zamo su ne za ku tunkara to amma shi Allah kuma akwai manufaci daban wa yuridullahu Allah madaukakin sarki yana nufin an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi ya tabbatar da gaskiya da kalimomin shi wa yaqta dabiran kafirin Allah ya yanke bayan kafirai li yuhiqqal haqqa dan Allah ya tabbatar da gaskiya wa yubtila al-batila ya ɓata ɓarna da ƙarya walau karihal mujrimun ko da waɗanda suke lalatattu ba su so haka ɗin ba
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين
Allah maɗaukacin sarki ya ce, Ka tunatar da su ko ka labarta masu idh tastaghithuna rabbakum lokacin da ku jama'a na muminai wanda annabi ke shugabanta lokacin da tastaghithuna rabbakum kuke neman taimakon Allah ubangijinku fastajaba lakum sai Allah madaukakin sarki ya karba maku cewa anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdihin Allah ya ce zan taimaka maku zan agaza maku bi alfin min al mala'ikati murdihin da mala'iku guda dubu wasu na biyo ma wasu wa ma ja'alahu Allah illa bushra وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم
Allah madaukakin sarki ya ce in tastabithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum Allah bai sanya wannan ba illa bushra sai dai albishir gare ku wa litatma'inna bihi qulubukum kuma dan zukatanku su natsu da shi وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ba wani taimako sai taimako wanda zai zo daga wajen Allah inna Allah tabbas shi Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne hakimun mai hikima ne yana aje kowane abu inda ya dace in tastaghifuna rabbakum lokacin da kuke neman taimakon Allah ubangijinku fastajaba lakum kai tsaye kuma Allah ya karba maku abin da ya faru shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kawo wannan wuri Abu Sufyan ya bi hanya ta gefen teku ya tsere da dukiya ta larabawa Abu Jahlin an ce mashi ya koma ya ce ba zai koma ba ya zo nan wani wuri wanda ake ce badar ya dakata annabi sallallahu alaihi wa sallama da wanda ya tattaro mutum ɗari uku da goma sha su ma sun kawo wannan wuri a wannan lokaci kenan ga jama'a ta muminai ga jama'a ta kafirai daman annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gani a mafarki idh yurikahumullahu fi manamika qalilan إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور
وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم وإذ قليلا يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور
Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ya rinka nuna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama bungu na kafirai cewa ‘yan kaɗan ne su kuma bungu na musulmi ɗin Allah ya rinka nuna ma kafiran ‘yan kaɗan ne to a wannan lokaci da aka zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rinka nemo gano adadin kafirai yaya yake Allah ya sa sun yi kicibir da wani mutum shi ne annabi ya rika tambayar shi menene suke yankawa na daga dabbobi wanda suke yankawa a kullum wanda suke ci wannan sai ba su labarin cewa suna yanka dabbobi ne kaman guda tara ko goma raƙuma kenan suna yanka raƙumi tara ko raƙumi goma tun daga nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kenan su iya kai mutum dubu kenan kowane mutum ɗari zai zamo raƙumi guda a wannan yana nuna in mutum zai ɗauki ƙarar na cewa a tashi a yi abu kaza to dole ya zamo ala bayyana su wane ne za ku tunkara wani hali ake ciki me ya kamata mu tanada me ya kamata mu yi annabi dole sai ya san yaya ne yawan su yake dan ya san me ya kamata ya yi to shi ya kawo wannan tambaya kuma ya ji labarin ga abin da suke yi wasu malaman suka ce wannan yana nuna jiyan masojoji daɗi lokacin da ake yanka masu wannan gudan raƙuma suna ci wannan abu ne wanda ke ƙara ƙarfafa su su ƙara samun ƙarfin gwiwa na su dace su yi abin da ya kamata a ce su yi saboda an jiyar da su daɗi to haka lokacin da ake jiyar da sojoji daɗi saboda su an tanade su ne kurum don a ingiza su ko su ci nasara su shiga aljanna ko kuma a kashe su sun yi shahada to dole lokacin da ake taimaka masu ana yalwata masu to a wannan lokacin za su rinka jin cewa ba su kai kawunansu cikin hadari ba tare da komi ba kenan annabi ya gano adadinsu ya gano me suke yi to a wannan lokaci ba makawa sai koma ma Allah madaukakin sarki haka annabawa suke duk inda suke lokacin da suka yanke kamna da cewa ba inda taimako zai zo to a wannan lokaci kuma sai a koma ma Allah madaukakin sarki shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu daga hannu wanda ya kai matuka wanda har abin da ya rataya ga kafaɗa shi ke faduwa yana roƙon Allah yana roƙon Allah har abubakar radiyallahu anhu ya ce maka annabi ya isa haka nan annabi ya isa haka nan ka roƙi Allah ya isa haka nan annabi ya rinka shawara da sahabban shi ya ce ku bani shawara abubakar ya tashi ya magana mun dai ji ga sunan sun zo wuri kaza ga adadinsu annabi ya ce ku ba ni shawara umar ya tashi ya yi magana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji annabi ya ce ku ba ni shawara wani daga cikin sahabbai ya tashi ya ce annabi mu ba za mu yi irin yadda yahudu suka yi ma annabi musa ba suka ce mashi fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun mu muna ce maka fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun kenan da kai da Allah ku je ku yi yaki muna tare da ku za mu yi yaki tare da ya ce duk inda ka san za ka tura mu annabi wallahi sai mun shiga annabi ya yi farin ciki da abin da shi ya faɗa ya mai addu'a ta kirki annabi ya ce ku dai ba ni shawara sai sa'adun mu'ad ya ce kamar kana nufin mu ya ma'aikin Allah saboda annabi lokacin da aka yi bai'atul aqaba annabi sun ɗaukar mai alkawarin duk wanda zai zo madina ya ce zai yaƙe ka to da mu zai yaƙe to amma ba su mai alkawarin wani abu in ya zo wajen madina ba to don haka annabi mutum ne mai alkawari bai san yayi abin da ba a yi yarjejeniya a kan shi ba sa'ad ibn mu'ad shugaba ne na al'aus yace kamar mu kake nufi annabi yace wallahi annabi kun zo mun karɓe ku hannu biyu don haka kafan ba yadda za a yi a ce mun rabu da kai don haka da a ce za ka keta teku da mu da ba ɗaya daga cikinmu wanda zai ja daga baya sai ya keta tekun nan tare da kai don haka kakka ji komi duk wanda kake so ka shirya da shi shirya da shi duk wanda kake so ka bata da shi ka bata da shi muna tare da kai kenan a koda yaushe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji daɗin wannan magana ya ce to shi kenan ya rinka gwada masu wurin da wane zai mutu da wurin da wane zai mutu da wurin da wane zai mutu to wannan shi ne Allah ke hakaito maku cewa in tastaghithu na rabbakum fastajaba lakum lokacin da kuke neman agaji na Allah istighatha shine neman taimako sin din nan sinin talabi ake ce mata in tastaghithu na rabbakum fastajaba lakum lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku fastajaba lakum sai Allah ya karba maku anni mumiddukum wannan qira'a ce fastajaba lakum karbawar ta Allah ita ce anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin kenan zai taimaka maku da mala'iku wanda suke guda dubu wani na biyo ma wani akwai qira'a istastabithuna rabbakum fastajaba lakum inni mumiddukum kenan qala inni mumiddukum akwai qala wadda aka shafe wa inna ba'da al-qawli iksirinnaha ka qala innahu yaqulu innaha kenan wannan shine kawo kaga ne inna إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين الله يتي وما جعله الله Allah bai sanya wannan taimako wanda ya yi na mala'iku ba, illa bushra sai dai albishir gare ku ku musulmi, wani ta kuma inda bihi kulubukum don kuma zukatanku su natsu da shi. Wannan agaji kenan wa man nasru illa min indillah ba wani taimako ko cin nasara sai dai wanda zai zo daga Allah maɗaukakin sarki. Inna Allah azizul hakim Allah maɗaukakin sarki azizun gagararre ne mabuwayi ne hakimun mai hikima ne wanda yake aje kowane abu inda ya dace ya aje shi
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماءً وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ka dai ƙara labarta masu ibi gashi kumun mu'asa lokacin da gyangyaɗi ya rinka lullube ku, amanatan minhu dan aminci wanda ya zo daga Allah maɗaukakin sarki wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an lokacin ga gyangyaɗi kun samu bacci kuma Allah ya sabkan maku da ruwa wanda liyutahhirakum bihi dan ya tsarkake ku da wannan ruwan in ma an samu waɗanda suke da janaba daga cikin ku wa yuzhiba ankum rijza shaytan kuma Allah ya tafiyar da kazanta ta shedan da shi ya gusar da kazanta ta shedan daga barin ku saboda ziga da taraddidi wanda shedan ya rinka sawa a cikin zukatanku wa yadhhiba ankum rijza ash-shaytan wa liyarbita ala qulubikum dan kuma Allah ya kame zukatanku daga tsoro da suka shiga ciki wa yuthabbita bihi al-aqdam kuma dan Allah ya tabbatar da digadigai da ruwan nan ko kuma daga riƙe zuciyarku da yayi Allah ya ce iri gashi kumun nu'asa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ana cikin wannan yanayi sai Allah ya jeho masu bacci yana daga cikin ni'ima baccin nan akwai mutum zai iya shiga cikin wani halin ya zama da baccin ma ba zai yi gare shi ba to haka yana daga ni'ima lokacin da mutum ke cikin tsoro ko cikin wani tashin hankali ba ƙaramar ni'ima ba ce Allah ya turo mashi bacci ya samu hutawa idan ci su samu hutawa kwakwalwar shi ta samu hutawa dan baccin nan da kake gani kana yi kana nasari har safe ba abu bane wanda yake banza ban ni'ima ce daga Allah akwai lokacin da kana iya ka neme shi ka kasa samun shi to Allah madaukakin sarki da ni'imar shi sai ya turo masu bacci cikin wannan yanayi da ake na tsanani ibi yughashshikum an-nu'asa amanatan min wannan aminci ne daga Allah ya zo mu sahabbai sahabban annabi sun yi bacci kenan akwai wasu wanda suke buƙatar ruwa akwai wasu wanda suke sun yi janaba kuma saboda lokacin da kafirai suka zo sai rike wurin da ruwan su da suka zo wurin da ke da ruwan can kafiran suka je suka rike don haka Allah ce wa yudhi ba an kuma da shaifa saboda wasu suka ce to ga irin ta kuna cewa annabi Allah ya aiko shi kuna cewa Allah na tare da shi ga kafirai can sun rike wurin ruwa mu kuma ga mu tsarki ma mutum ba zai iya zuwa yayi ba to ana nan sai Allah madaukakin sarki ya sa bacci ya dauke su baitin bacci ya dauke su sai Allah ya saukar da ruwan sama masu yawa wanda suka sa tafki suka rinka cika kuma wannan ruwan na sama suka jika ƙasa wadda take ba ta da daɗin bi da dawakai sai da ruwa suka sabka sai ƙasar ta kama jikinta kuma sai ruwa suka dinga gangara masu kafirai kuma ruwa wanda suke akwai gishiri wanda ba su da kyau suka zama ruwa ni'ima ce ga mominai bala'i ne ga su wannan kafirai kuma wanda suke gaba ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ana shirye-shiryen buga yaki إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان الله dan ya tsarkake ku da wannan ruwan waɗanda suke da janaba su je su yi wanka waliyar buka ala qulubikum dan Allah ya kame zukatanku tsoro da kuke ji da tashin hankali da kuke shiga ciki da shakka da ke take shakka da ke shirin shiga cikin zukatan wasanku wa yuthabbita bihi al-aqdam kuma Allah ya saukar da ruwa dan diga digai na dawakai su tsaya daidai ba tare da suna nicewa ba diga digai na musulmi su ma su tsaya kan wannan ƙasa ba tare da suna nicewa ba dan dawakan ma kun ji ai biyu ne kenan dan haka ne Allah madaukakin sarki ya kawo musu bacci dan su samu natsuwa sannan ya kawo musu ruwa saboda waɗannan ababe wa yuthabbita bihi al-aqdam dan Allah ya tabbatar da dugadugan mu'minai lokacin da za a zuwa wajen fara yaki
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
Allah madaukakin sarki yace idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu annabi kadai kana labarta masu idh yuhi rabbuka ila almalaikati lokacin da Allah madaukakin sarki yake yi ma mala'iku wahyi cewa anni ma'akum Allah yace ni ina tare da ku ku mu'minai ko kuma ku mala'iku don haka fasabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani ku tabbatar masu da imaninsu ku ƙara ƙarfafa su sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba Allah yace da sannu zan jefa ar-ru'ba tsoro fi qulubil ladina kafaru cikin zukatan waɗanda suka kafirta fadribu fawqa al-a'naqi ku mala'iku ko kuma ku muminai ku yi bugu fawqal a'naqi saman wuya in kuka tashi haduwa da kafirai fadribu fawqal a'naqi ku rinka bugun saman wuyansu wadribu minhum kull banan ku rinka bugun duk wata gaba dan ne ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب Allah madaukakin sarki yace zalika wannan umarni da Allah yayi na abigi kafirai waɗannan wurare ba dan komi ba bi annahum shaqullaha wa rasulahu dan sun saba ma Allah madaukakin sarki da ma'aikin shi wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu duk wanda yayi rarraba kaya da Allah da ma'aiki ya saba ma Allah da ma'aiki fa inna Allah shadidul iqab Allah madaukakin sarki mai tsananin azaba ne gare shi idh yuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu galabarta masu lokacin da Allah madaukakin sarki yake wahayi ilal mala'ikati ga mala'iku Allah ya ce anni ma'akum ni ina tare da ku don haka fa sabbitul ladina amanu ku tabbatar ma masu imani da zukatarsu wani irin tabbiti ne wasu malamai suka ce a taya su yaki wasu malamai suka ce a yi musu albishir da cin nasara wasu malaman suka ce a'a ana nufin a zamo ana ƙarfafa su kawai ko kuma a yi yaƙi tare da su wannan akwai riwayoyi da yawa wanda suke nuna cewa mala'ikun yaƙi suka yi tare da mominai saboda Allah da ya tashi cewa yuhi rabbuka ilal mala'ikati anni ma'akum kenan mala'iku shine aqrab mala'ika سوني أقرب المذكور هنا نعم إذ يوحي ربك إلى الملائكة ألا لوقت ديك ملائكة وحي cewa anni ma'akum ni ina tare da ku kaga wannan a ce zamiri yana koma ma mala'iku shi yafi kusa a ce idh yuhi rabbuka ila almala'ikati lokacin da Allah ke ma mala'iku wahayi sannan kuma a ce anni ma'akum ni ina tare da ku ko mu'minai a an nema a kun ina tare da ku ko mala'iku نعم don haka fasabbitul ladina amanu ka gani ku mala'iku ku tabbatar ma ku tabbatar da digadigan waɗanda suke da imani su da sahabban annabi الله صلى الله عليه وسلم kana da alladina amanu alladina amanu الله أكبر duk wanda ka ji Allah ya ce alladina amanu ya ayyuhan ladina amanu dukkan fa sahabban annabi ne نعم su ne farkon masu imani akan wannan duniya su ne wanda Allah ya ce fa'in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw duk wani wanda ya biyo sahabbayan sahabban annabi in aka tashi auna imani dibawa ake imanin ka yayi irin imanin sahabbai ko bai yi ba daga inda aka auna imanin ka aka ga ba irin imanin sahabbai bane to kai ba mai imani bane to amma wannan sahabban ne na annabi ake samun wasu lalatattu suke zagi a koda yaushe wasu da surukan annabin wanda ya aura na diyarsu da wanda ya aura mawa wurdi suke na cile musu la ilaha illallah
kasan da in Allah ya nufin mutum da hallaka wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a in Allah ya nufin fitnan mutum to baka isa ka mallaka mishi komai ba kana ji alladina amanu id yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladina amanu ku tabbatan ma digadigan masu imani da taimaka musu wajen yaki da kuma yi musu albishir su wane ne masu imanin nan abubakar da umar da usman duk suna nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce sa'ulqi fi qulubi alladina kafaru ru'ba da sannu zan jefa tsoro cikin zukatan waɗanda suke kafirai ne don haka fadribu fawqal anaqi wannan ma an yi sabani shin mala'iku ne ake cewa su yi bugu su yi yaki kenan tare da muminai ko kuma a'a muminan ne ake cewa kamar dai yadda kuka ji a baya Allah yake ce mu mala'iku in kuka tashi bugawa fadribu fawqal anaq ku rinka bugun wuya wa dribu minhum kulla banan ku rinka bugun kowace gaba daga cikin jikin kafirai zalika bi annahum shaqqullaha wa rasulahu dan sun saba ma Allah sun saba ma ma'aiki shaqqa kana bangare Allah da ma'aiki suna bangare guda ashiqqu shine bangare in muka dauki wannan hanya nan shiq ne can shiq ne bangare to lokacin da zai zamo kana wannan bangaren Allah da ma'aiki yana wannan bangaren sai a ce shaƙaƙar rasul ko shaƙullah ko shaƙallaha wa rasulahu kenan ya koma fi shakkin wallahu wa rasuluhu fi shakkin aka kana wani bangaren Allah da ma'aiki yana wani bangaren to shi sai malamai su rinka safa fassara shi da sako kenan dan sun saba ma Allah sun saba ma ma'aiki dan sun yi ba ni ba kai tsakaninsu da Allah wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu duk wanda yayi ba ni ba kai da shi da Allah fa inna Allah shadidul iqab Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saba mishi
ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار
Allah madaukakin sarki ya ce zalikum fadhuquhu zalikum wannan ismul ishara ne in namiji ne sai ka ce zalika in mace ce sai ka ce zaliki in jama'a ne sai ka ce zalikum in mata ne sai ka ce zalikunna zalikum eh fadhuquhu Allah ya ce ku dandane shi ai azaba da bala'i da kisa wa anna lil kafirina azaban na kuma azaba mai raɗaɗin gaske ta tabbata da kafirai lokacin da za a je lahira
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adaba Allah yace in kuka haɗu da waɗanda suke kafirai zahfan suna jama'a jama'a ko kuma suna matsowa fala tuwalluhumul adaba kakku juya ku rugo ku ba su baya wa man yuwallihim yawma idhin duburahu duk wanda ya ba su baya ya tsiri gigi illa faqad ba'a bi ghadabin min Allah ya koma da fushin Allah illa mutaharrifan liqitalin sai dai wanda zai zame saboda salo na yaki aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma wanda zai je ya koma cikin yan uwan shi musulmi yana shi kaɗai tare da kafirai ana yaƙi yana iya rugawa ya shiga cikin gungun musulmi aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah in ba ɗayan waɗannan ba yayi to ya koma mafushin Allah ya koma da fushin Allah wa ma'wahu jahannam kuma sakamakon shi shine wutar jahannam wa bi'sal masir duk wanda wutar jahannama ta zo ita ce sakamakon shi wannan makomar shi ta yi muni ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wannan aya tana nuna gudu lokacin da aka haɗu da makiya yana daga cikin kaba'irul zunub ya zamana an je yaƙi an haɗu da makiya kuma maƙiyan nan ba su kai matsayin a rugo a baro su ba akwai wani mataki wanda maƙiya ke kaiwa wanda gujewa wannan lokacin cin nasara ne khalid ibn al-walid ba tsere kewa yayi daga wani yaƙi ba ya samu gana ta cewa saifin min suyufillahi ne ba saboda rundunar da ya suka fuskanta adabinsu bai iya tsayawa gaba ga wannan rindine abinda Allah madaukakin sarki yace in yakun minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atayn wa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun al'ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum da'fa fa in takun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين don haka wani adadi ya linka da yawa mutum bai iya tsaye gaban ga mutum ashirin to wannan ba a tashi cikin masu laifi to amma lokacin da aka haɗu da kafirai idza laqitum alladhina kafaru zahfan ko dai jama'a jama'a ko kuma kusa gare ku ko kuma suna kusa gare ku az-zahf shine irin tafiya ta ababen da ke jan ciki eh ana ce masu zawahir kenan in kuka ga gabirai suna matsowa wajen ku ko kun haɗu da su ga ku gungu na musulmi da gungu na kafirai fa la tuwalluhumul adba kar ku juya ku ba su baya ka tsaya ya zamana an kashe ka tare da sharaf ɗinka ya fi ka ba da baya da sunan tsoro mafiya yawa wasu 'yan ta'addadin abin da ke ƙara sa su su ci gaba da ta'addancin nasu shine tsoro da ke cikin zukatan mutane ɗan ƙwarorin mutane ne za ka ga suna ɗauke da ɗan makami wanda bai kai kawo ba in aka yi ƙundin bala za a iya riƙe su gaba ɗaya za su halbo su na'am za su jima wasu na'am amma in aka yi tashi za a iya maganin su to don haka لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب bayan da za a yi a samu adalci sai ƙarfi ya zo ɗaya kuma in ka zo da neman ka tada mana hankali ni ma in tada maka hankali fa sharru in talqahu bil khair biqta bihi zar'an wa in talqahu bi sharri yanhasi in ya zama da sharri ya tado sai ka koma kana lallaba ko kana bin shi da alkhairi za ka ji ba daɗi amma in sharri ya taso tunkarar shi da sharri yan hasili zai karaya inda mutanen da ke tashi da irin waɗannan ababen suna ganin ana yin wasu kundin bala su kashe a kashe suna ji to a wannan lokacin ba za ka ga sun yi irin yawan da suka yi ba mutane ne kawai in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun maza ne suna jin radadi kamar yadda kuke ji wa tarjuna min Allah ma la yarjun kuna kamnan wani abu daga wajen Allah wanda su ba su kamnan shi ko ko dai ku je ku ciyo nasara ko a kashe ku ku shiga aljanna daga nan a wuce kawai su kuma
zalabi ya ce ko daga nan a wuce da su ne in ta kone ta alamuna in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun kenan in kuna jin radadi su ma suna ji kamar yadda kuke jin radadin nan na'am kenan an hana mutum ya je ya haɗu da makiya ya rugo soji su je su yaƙi su haɗu da makiya su rugo wannan yana daga cikin kaba'irin gino wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa wadda walli yau mazza da tsere kewa lokacin da ake fagen fama idza laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar kakku juya masu bayan qulubu wa man yuwallihim yawma idhin duburahu duk wanda ya juyo ya bada baya faqad ba'a bi ghadabin min Allah ya dawo da fushin Allah illa mutaharrifan liqitalin sai wanda zai juyo saboda salo na yaki yaki kai hari ne da jawowa baya in kace zaka yi ta kai hari gaba daya ba jawowa baya zaka tura kanka cikin halaka na'am amma ka jawo sai ya kawo ɗauki ka kauce ka san yadda za ka yi da shi na'am kenan sai dai mutaharrifan liqital wanda zai juya dan canza wurin tsayuwa ko canza salon yaki aw mutahayyizan ila fi'atin ko ya zamo shi kadai ne sun taru a kanka sai ka yi kokari ka ruga ka je cikin yan uwanka wanda suke musulmi to in ba haka ba za ka koma da fushin Allah wa ma'wahu jahannam wanda ya aikata haka kuma sakamakon shi zai zama wutar jahannam ne wa bi'sal masir kuma duk wanda wutar jahannama ta zama sakamakon shi wannan ƙarshen shi yayi muni makomar shi ta yi muni a nan ya kamata mu dakata saboda ƙarewar lokaci sai gobe in Allah ya kai mu rai zama na tafi na sauki ba za a dina ko zamanatikum